الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu insha Allahu yau ma za mu tsora a kan darasin da ya gabata ranar laraba da ta gabata za mu yi nasiha makanmu da 'yan uwanmu game da alkhairin da ke cikin addini Allah subhanahu wa ta'ala bai shar'anta mana addini ba sai don tausayinmu soyayyarsa gare mu ƙaunarsa gare mu nufanmu da kuma rahama karka kalli addini da wani abu bayan haka Allah bai shar'anta maka addini ba sai don yana tausayinka Allah bai shar'anta maka addini ba sai don yana son ka Allah bai shar'anta maka addini ba sai don yana nufinka da rahamarsa shi yasa ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya aike shi wajen al'ummarsa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aike ka zuwa ga al'ummar ka ba Allah ya ce sai don jin kai rahama da tausayi ga talikai baki daya Allah ba ya dora maka shari'a ne don ya more ka ba Allah ba ya ɗora maka shari'a ne don ya wahalar da kai ba Allah ba ya ɗora maka shari'a ne don yana da wata riba in ka yi addini ba amma tausayinka da jin ƙanka rahamarsa sonka da ƙaunarka da Allah ke yi shi ya sa ya shar'anta maka wannan addini ka kalli addini ta wannan fiskar annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce ana nabiyun rahama yakan ce ni annabin rahama ne annabin tausayi ne annabin jin kai ne Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam don rahama ga talikai baki daya karka kalli addini a matsayin wani abu na ɗawainiya ko wahala ko wani abu da wani zai amfana ba kai ba akwai wata kabila daga cikin kabilun larabawa da kusan suka zo suka musulunta kusan baki ɗayansu to tunda suka musulunta sai suke ganin kamar ai sun yi wani alfarma wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sun yi alfarma wa musulunci in an tada zance sukan ce su fa sun shigo musuluncin nan ba matsa musu lamba aka yi ba yaƙansu aka yi ba irin dai kamar sun taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke gani kamar ai sun taimaki musulunci haka suke gani Allah sai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya munnuna alaika an aslamu yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين الله يتي ومن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يمنون عليك أن أسلموا سنا غورا تامك ko suna nuna suna da wata falala a kanka ko sun taimake ka an aslamu don sun musulunta ƙul Allah ya ce ka gaya musu la ta munnu alayya islamakum kar ku goranta mini kar ku nuna kuna da wata falala a kaina akan musuluntanku balillahu ya munnu alaikum in ma za a yi gori ko za a bi bashi to Allah ne zai bi ku bashi an hadakum lil iman saboda ya shirye su da ku zuwa ga imani in kuntum sadiki idan har akwai wadda za a nemi wani abu a gunsa to Allah ya kamata saboda ya maka ni'imar musulunci a nemi wani abu a gunka ka kalli musulunci ta wannan fuska wannan zai baka dama ka ribaci alkairai da suke cikin musulunci ka kalli sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta wannan mahangar wannan zai baka dama ka tsayu akan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wani waje Allah yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran مبينا فأما الذين آمنوا بالله فأما واعتصموا به الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ba mu ba kenan Allah ya ce kad ja'akum burhanun min rabbikum Allah ya ce albishirin ku ga alburhan yankan hujja yankan shakku dalilai daga ubangiji a wayar maka da kai a nuna maka ya za ka rayu a nuna maka ya za ka nemi duniya a nuna maka ya za ka nemi lahira Allah ya ce to ga hujja daga ubangijinku wa anzalna ilaikum nuran mubina Allah ya ce kuma mun saukar muku da wani haske mai haskakawa shine alqur'ani fa amman ladina amanu billahi wa atasamu bihi Allah ya ce to waɗanda suka yi imani da Allah suka rike alqur'ani da sunna suka rike addini gamgam fasayudikiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin to da sannu Allah zai shigar da shi zai shigar da su cikin rahamarsa da falalarsa wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima kuma Allah zai datar da su da hanya madaidaiciya amin duk inda ka ji maganan addini daya za a ce maka rahama daya za a ce tausayinka daya a wani ko Allah ya ce arrahmanu علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان Allah ya ce Ar-Rahman, Allah mai rahama, Allah mai jin kai, Allah mai tausayi, Allah mai rahama. Kamar wani ne ya ce, To Allah me ne rahamar? Ya ce, Allah mal Qur'an gashi ya sanar da ku Qur'ani? ya sanar da ku ƙur'ani halakal insan ya halicci ɗan adam allamahul bayan ya sanar da shi yadda zai yi bayani idan tinkiyarka tana jin kishi ko yunwa ba za ta iya gaya mata na ci amma kai duk matsalolinka an baka dama duk surutun da ake a gidan rediyon nan tumaki ba za su iya zuwa su su faɗi nasu ba in gwamnati ta zalunce su su ba su da baki idan mai gidansa ya zalunce shi bayi da baki Allah ya ce baka fahimci ina da rahama da jin kai da na yi kaɗan adam kana iya bayani na abin da ke tattare da kai ba ka kalli addini ta wannan fiska ɗaya daga cikin abin da shaidan kullum yake yaga shine karka fahimci addini ta wannan fiska karka gane karka gano saboda in baka fahimci haka ba ba za ka ci ribar duniya da lahira ba shi kuma abin da yake fata gare ka hasara innama ya da'o hisbahu li yakunu min ashabis sa'ir abinda yake fata gare ka takaicin duniya da takaicin lahira fahimtar waye mahalicinka don me ya halice ka me ya umurce ka me ya hane ka tsayuwanka a kansu wannan shine ribar ka duniyarka da lahirarka a wani waje Allah ya ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan wa kadhalika min amrina auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi Ja'alnahu nuran.
bihi man nasha'u min ibadina وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina Allah ya ce kamar yadda muka yi masauran manzanni wahayi Allah ya ce kai ma haka muka yi maka wahayin ruhi daga wajenmu Allah sai ya kira alqur'ani Allah sai ya kira wahayin da ruhi shine rai shine rayuwa Allah ce wannan addini da na saukar muku Allah ce shine rayuwa wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina Allah yace kamar haka muka yi maka wahayin ruhi daga wajenmu domin duk rayuwar da babu wahayi tattare da ita rayuwa ce matacciya duk abin da ke alaka da wahayi ka dubi kudan zuma ka dubi kuda wannan bugunsu ɗaya ne tsarinsu ɗaya ne sunansu ɗaya ne amma ƙudan zuma allah ke kintsa mishi abin da zai yi allah ce wa auhaina ilan na'ali وأوحى, رب وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون wa auha rabbuka ilan nahali allah ce ubangijinka ya yi wahayi wa ƙudan zuma allah yana isar mata yana kintsa mata yadda za ta gudanar da abubuwanta wannan saƙo da yake gudana tsakaninta da sama sai ya zama duk duniya kowa yana bukatarta in za ta yi abu ba za ta yi shirme ba ana bukatanta wannan yasa ake kiwonta bambancinta da wannan kudan shi kuma yana tafiya ne akan ɗabi'arsa sai ya zama matsala wa mutane jama'a mun fahimta kusan su biyun nan abu ɗaya ne ita abun da za ta yi allah ke kintsa mata sai ta zama alkhairi wa bayin allah wannan kuma yana kan ɗabi'arsa ne yadda yake sai ya zama matsala wa bayin Allah amma yadda suke ɗaya suke to ko ɗan adam ne wadda ke alaƙa da wahayi daban yake jama'a mun fahimta haka sai na umar yake cewa kunna azilla fa a'azzana Allah bil islam yace da muna cikin kashi da karanta ya ce Allah sai ya izzanta mu ya ɗaga mu ya mana daraja da musulunci fa izaba ta gainal izza bi gairil islam adallan Allah ya ce daga inda muka ajiye addini muka ce za mu nemi ɗaukaka da wani abu ya ce za mu koma ƙasa ka fahimci addini haka rahama ce ta Allah wannan dama da Allah ya maka ya baka wannan arziki da Allah ya maka na musulunci da imani wannan arziki da Allah ya maka na sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wata ni'ima sama da ita ni'imar da Allah ya maka na ruwan sha bai kai ni'imar addini ba ni'imar da Allah ya ma na ji da gani bai kai ni'imar musulunci ba ni'imar da Allah ya maka na lafiya ni'imar da Allah ya maka na abin da zaka ce bai kai ni'imar musulunci kawai ba da ka gane haka ba sai in musuluncin baka fahimce shi ba sai in musuluncin baka fahimce shi to duk inda ubangiji ya zo mana magana akan addini Allah ya kan gaya mana cewa mufu shi fa addini ya shar'anta mana ne bayi da riba a ciki kawai saboda ya dora ka a inda za ka bulle a wani hadisul kudusi ya ce ya ibadi ya ku bayina lau anna awwalakum wa akirakum wa insakum wa jinnakum inda na farkonku zuwa na ƙarshenku mutanenku da aljanunku kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum za su daidaita akan zuciyar mafi fajircin cikinsu a ce kowa rashin arzikinsa da kafircinsa kamar fir'auna yake mun fahimta Allah ya ce ba zai cutar da ni da komai ba law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a Allah ce ba zai tauye komai a iko na ba ba matsala ba matsala yanzu akwai wadda ya isa ba ƙasa ba ko gidansa ya ce da 'ya'yansa da iyalansa don ba su be shi ba ba komai Allah ya ce tun daga ɗan adam na farko ba annabi adam ba har na ƙarshe aljanu na farko har na ƙarshe Allah ya ce kowa in ya kan gari ya ce ba zai bi ni ba Allah ya ce ba zan ragu da komai ba ya ibadi ya ce ya ku bayina lau anna awwalakum wa akirakum inda na farkonku zuwa na ƙarshenku wa insakum wa jinnakum mutanenku da aljanunku kanu ala atqa kalbi rajulin wahidin minkum kun daidaita akan zuciyar mafi tsoron Allah cikinku ma za da zalika fi mulki shay'a Allah ce ba zan dadu da komai ba kowa a ce mai tsoron Allah ne tsoron Allah mataki na ƙarshe Allah ce ba zan karu da kuma wannan duk Allah ya gaya maka in ka bi shi makanka in baka bi shi ba makanka shi ya ɗora maka shirya ne don a taimake ka ya shar'anta maka shari'a ne don a taimake ka ya ibadi yace ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum Allah yace ya ku bayina inda na farkonku zuwa na ƙarshenku mutanenku da aljanunku qamu fi sa'idin wahid da su tsayo a wata farfajiya daya a share wani fili a taro duniya duka tun daga na farko har na ƙarshe a tada kowa a zo a haɗa mutane abu ɗaya mutane da aljanu fasa'aluni Allah ya ce na ba ma kowa dama ya roƙen duk abin da yake so duk abin da yake so fa a'taitu kullu insanin mas'alatahu Allah ya ce ni kuma na ba ma kowanne dan adam abin da ya roƙa duka ma na kasa mimma indi yace abin da nake da shi baba ba zai kare ba ba zai tawaya ba zai bukaci wani abu abunka ka fahimci addini haka kar ka bari a daga kafarka a wannan rayuwar baka fahimci haka ba wadda ya fahimci haka ya ce sai ya gama abu kaza ya je ya sallah ya ce sai ya yi rita ya je fara karatun kurani ya ce sai ya yi kaza tukunne je yi kaza to su mutane su mutane suna bukatar a musu saiti a nusar da su a tsinkayar da su a ɗora su a kan abin da shi ne alkairin rayuwarsu duniya da lahira Allah ya ba da labarin waɗansu daga cikin bayinsa lokacin da bukatarsu ta tashi akan wani abu sai su je su rike wani ba Allah ba wattakadu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا الله يتي واتخذوا من دون الله آلهة سرك ودنس أبا بمبوتا كما باين الله ما دليل الله يتي ليكونوا لهم عزا دون سامو درجة دون سامو أوكاكا دون سامو power amma da suka tashi nema Allah ce sai suka je suka rike waɗansu ba Allah ba yanzu duk abin duniyan nan duk abin duniyan nan doktor wani in yana nema ƙungiyar tsafi zai shiga kaga ya ratsa hanya bai san inda ake samu ba haka ne wani idan yana neman wani abu a duniya sai ya je ya samu wani boka to kaga irin wannan tunanin shi addini ya zo ya sitin mutane واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم إزا الله تسرك ودنسوا أبابا كوما باين الله وتقيادا مورتا يا ذات ملكي متن تيتا تفو جنبوك الله يتي أي أيكي يا باتي كلا الله يتي بزي يوبا زي كما يوبا duk wata daraja duk wata ɗaukaka duk wata dama da ake samu a hannun Allah take shi ne kulin lafin malikal mulk tu'til mulka man tasha malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بعز بكنا وتذل من تشاء إن كجواني يا زمواني الله يتنيني in kaga wani bai zama wani ba Allah ya ce ni ka daga ido ka kalli kowane layi ka kirga farfesosi da suke jihar ku farfesosi da suke kasar ku kaga a cikin su waye babansa farfeso ba gadar mishi aka yi ba ka duba malaman nawa ne iyayensu malamai ka je ka bi duk waɗanda suke zuwa na ɗaya a gasan karatun Kur'anin nan wani da ya ci na ɗayan ko ta ci na ɗayan mahaifinta make kina ta fi jan a jihar malaman Kur'ani nawa ne malamai nawa ne amma ɗansu bai zo na ɗayan ba ɗan wancan ya zama shine na ɗaya wa yake ba da abin Allah Allah ya ce abin nawa ne abinda ya wajabta mana riko da sababi riko da sababi in ya ga dama shi fa'alun ne lima yuri in ya ga dama sai ya baka in ya ga dama sai ya hana amma ka yi riko da sababin shine abin da yake kanka fa'iza azamta fatawakkal alallah a wani ku ya ce ولا يهزمك قولهم إن العزة لله جميعا قولهم إن العزة لله جميعا أولا هو يتي من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا العزة فإن العزة لله a جميعا wani ku yace ayabtaguna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a innahum العزة فإن العزة لله Ka zama wani.
جميعا.
Allah yace ni kadai nake yi. sai a tsallake yayu kaninsu ya zama wani yadda annabi yusuf ya zama wani Allah ya ce ni nake yi to ka gane cewa Allah ne yake yi ka gane cewa Allah ne yake yi kai musulmi ne ka yi imani wannan tsari da Allah ya shar'anta shine tsari mai hutar da zuciya shine tsari da ake samun biyan bukata madawwaniya biyan bukata madawwamiya ai ko neman kuɗi da ake yi ba idan an nema ta hanyar haram ba za a samu kuɗin ba ne amma akwai wahala ne idan aka ce kuɗi ba albarka na ji wani na bayani a social media shi ya ɗauka rashin albarkan kuɗi shine ba za su yi yawa ba ba za a juya su ba ba za a ha- ba za su haɓaka ba a ba shi ba ne rashin albarkan kuɗi ai waɗannan barayi da suke satan dukiyar gwamnati akwai billions da suka mallaka ba ba da su yi yawa ba ne ba ba da su taru ba ne waɗannan kidnappers da kake gani ba za a rasa yanzu wadda yake da cash na biliyan ɗaya ba sai nuna kudin na da albarka? a rashin albarkar kudin haram na farko mafi girma man sakir shine yanke alaka tsakaninka da Allah ka samu wani kudin da a sanadiyar kudin Allah zai ce ba shi ba kai kudi rashin albarka ya tabbata in kudin ya cika sama da kasa kudi ne marasa albarka ka ji rashin albarka na farko shine a ce sanadiyar dukiyarka dukiyar Allah ya rabu da kai wannan shine rashin albarka ba ba kudinka ba zai yawa bane wani ya yi kudin ya yi arzikin ya tara dukiyar amma cace yake yi cace yake yi so in an ce dukiya ba ta da albarka ba shi yake nuna ba za ta taru ba taruwarta kuma ba shi ke nuna mai albarka ba ce ai shi Allah akwai matakin da zaka kai ma in ya fita harkanka sai ya tara maka dukiyar falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون Allah yace falamma nasu ma zukiru bihi lokacin da suka yi watsi da abin da aka musu wa'azi da shi ba ruwan su da addini ba ruwan su da addini ba ruwan su da Allah ba ruwan su da Allah Allah yace fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in Allah ce sai muka bude musu kofar komai duk abin da suka taba dukiya za ta shigo duk abin da suka taba jin daɗin duniya zai shigo hatta idza farihu bima utu har sai da suka yi farin ciki takama ji sun isa da abinda muka ba su akasnahum bagatatan Allah ce kawai sai muka rike su kwata rashin albarkar dukiya ta farko shine ubangiji ya yanke alaka da kai to dukiya ba ta yi albarka ba aina daga cikin rashin albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi tayyib duk wanda yayi sadaka da gwargwadon dabino da dukiyar halal sai ce wala yaqbalu Allahu illa tayyib ku sani fa Allah bai karban wata sadaka sai da kudin halal kawai a ce ka gina masallaci Allah bai karba ba ka yi sadaka Allah bai karba ba ka taimaki marayu Allah bai karba ba akwai rashin albarka da ya wuce wannan a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur wala sadaqatin wala sadaqatun min gulul annabi yace ba a karban sallah in ba tsarki ba a karɓan sadaka da kuɗin gwamnati ko kuɗin jama'a da aka sata la tuqbalu sadaqatun bighairi tuhur ba a karɓan sallah ba tsarki mutum ne bayi da tsarki bayi da alwala yayi sallah kai ma ka san ai ya bata lokacin sa ne to annabi yace haka kuɗin sata ba a karɓan sadakarsa to wani rashin albarka ne ya wuce ka ɗauki dukiyarka ka taimaki jama'a Allah ya ce ba na so ka ji abin da ake nufi da rashin albarka shine zan dukiyar dukiyar za ka sa ta a abin da kake ganin zai amfane ka amma ba zai amfane ka ba to wannan na daga cikin rashin albarkar dukiya to da Allah ya ce a nema ta halal kun gane inda yake so ya saka? da ya ce a nema ta halal domin bayan an yi rayuwar najeriya kuma akwai na kabari bayan na kabari kuma akwai na lahira inda iya na najeriya ne kawai sai kai abin da kake so amma tun da ka yarda za a yi na kabari kuma ka yarda za a yi bayan mutuwa bayan an tashi to ashe ya kamata ka fahimci karatun da kyau jama'a mun fahimta? to wannan yasa aka hana cin riba saboda in kana harkar riba duk abin da zai amfane ka ba zai amfane ka ba amma za ka shiga mota za ka shiga ac za ka gina babban gida to yanzu kudi in suka kare a wannan kamore to da addini ya zo Allah ya shar'anta mana sai ya nuna mana hanyar da za a nema domin lahira a duniya ake nema kuma na daga cikin mafi tsadar abinda ake neman lahira da shi shine dukiya sahabban annabi suka ce mishi zahaba ahalud duzuri bil ujur a wata riwaya zahaba ahalid duzuri bid darajati lula wan na'imul muqim suka ce masu dukiya sun tafi da darajoji mafiya ɗaukaka duk wani position na alfarma da Allah ya ajiye talakawa suka ce wa annabi masu kuɗi duk sun haye bai ce musu a'a ba haka ba ne sai ce kuma bari in ba ku abin da za ku yi kenan abin da sabon suka faɗa ya yiwu to wannan matsayin ba a samu da kuɗin sata rashin albarka ya tabbata ko bai tabbata ya tabbata rashin albarka ya tabbata matukar dukiyar ba za ta amfane ka a kabari ba dukiyar ba za ta amfane ka bayan ka mutu ba iya kudinka a najeriya zai amfane ka ai baka more kudi ba to abu na biyu yana daga cikin rashin albarkar dukiyar haram shine haddasa cututtuka masu hadari in dai mutum zai ci to bi sai zauna lafiya dukka ne kudin riba abinda Allah ya faɗa akan masu ci kudin marayu abinda Allah ya faɗa akan masu ci dukka bi kudaden kowanne akwai masifar da aka alakantar da shi game da masu ci in dai mutum zai ci kudin haram bai isa kuma ya zauna lafiya ba yana daga cikin rashin albarkarsa yana daga cikin rashin albarkar dukiyar haram shine akan ajiye wa mai dukiyar ne dukiyarsa a tsakanin idonsa annabi ya ce in na halal ne a zuciya ake ajiyewa shi yasa za ka ga mutum yana kashe kuɗin akan addininsa kamar ba kuɗi ba to amma idan kuɗin na haram ne akan idonsa ake sa mishi saboda ka gajiyar da shi da ake yi inda za a tara dukiyar a ga hidimar da ya ma dukiyar da hidimar da shi ya ma dukiyar da hidimar da dukiyar ta mishi wahalan da ya mata ya fi wahalan da ita ta mishi za a sa shi ne kawai ya yi gadi ma waɗansu kattin banza e ya gagara bacci ya gagara zaman lafiya ya gagara kaza dukiya dai gata amma wahalar da yake sha shi bai mori kuɗin gwargwadon wahalarsa ba ma jama'a mun fahimta to ka ɗauki shari'ar musulunci ka ɗora akan komai ka ɗora akan komai musulunci da ya zo sai ya hana zina ai zina yadda ake biyan bukata a aure haka ake biyan bukata a zina amma matsalar shi na zina baka so a gan kama da ita akwai ɗawainiya ko babu in kuma an ganka da ita ka damu shi na zina ba ka so ku samu ɗa in kun samu ɗan da kai da ita ya zama muku alaka kai akwai wahala ko babu amma idan na aure ne in ɗan na aure ne kai da ka buga waya ka kira mahaifinta ka ce wacce ta haihu haka ne to shari'a ba ta hana ku bane saboda akwai maslahar ku a wajen hana ku akwai mafsada idan kuna tare da shi amma yadda za a biya bukata haka za a biya shi yasa ba wacce ta yi asara kamar wadda take ba da kanta a harkar zina kudin da za a bata annabi ya haramta amfani da kudin karuwa ke ba zai yadda ku je gun mamansa da ke ba ba zai yadda ku je gun babansa mahaifinsa da ke ba ba zai yadda ku je gun malaminsa da ke ba ba zai yadda kannansa su san ki ba ba zai yarda wata alaka bayyananniya da ke ba kuma kina tare da shi ba zai yadda ya haihu da ke ba amma a hakan kina ganin kin gamsu to shari'a sai ta hana sai ta haramta saboda akwai rikita-rikita saboda akwai damuwa to kai tun da ka riga ka yi imani da Allah in ka shiga sabgar ba za ka zauna lafiya ba jama'a muna fahimta? ita rayuwa wato wani gungu ne na al'umma Allah ya sanya su sashi ya yi hidima wa sashi yawwa idan aka ce wane likita ne to ka tsaya ka bi rayuwarsa tsab za ka ga waɗansu gungun mutane ne suka mai da shi likitan wadda ya koyar da shi lissafi daban wadda ya koyar da shi physics daban wadda ya koyar wato haduwa aka yi aka ne da shi likita in an ce wannan farfeso ne shi ma waɗansu gungu ne yanzu ka je ka zauna ka yi lissafi kan abin wannan turanci da sauransu da ka ji kake yi wani ma da ya koyar da kai wani darasin yanzu baka san inda yake ba mun fahimta to haka kai ma akwai gudumawarka ma 'ya'yanka ma jikokinka ma al'umma to in kika zama karuwa ke ma za ki ba guduma ma za ki ba guduma 'ya'yanki ba su bukatan gudumawarki ba su bukatar ki fito fili ki ce ke ce mamansu ƙannanki ba su bukatar gudumawanki ba su bukatar ki fito fili ki ce ke yasu ce ko ƙannansu iyayenki ba su da bukatar gudumawanki ba za su fito fili su buga kirji su ce su ne suka haife ki ba kowa zai zauna da ke ne bisa larura kaga abin da ke aka ce ki bayar na gudumawa ma al'umma rashin kamun kanki ya haifar miki da shi ya haifar miki da asararsa kuma ita rayuwar duniya ko da fa baka yi imani ba ba za ka kauce ma wannan lalatacciyar hanyar ba sai dai ka ce ba ka bin mai kyau idan ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ce ma ka yi ka yi ka bari ka bari ba idan Allah da manzonsa ba su ce miki ki yi ki yi ki bari ki bari ba director afim zai ce ki yi ki yi ki bari ki bari haka ne ko baka ba director zai ce koma can ki koma zai ce wacce zaki bata mana fim fa kuma dole ki gyara to idan ba ki gyara Allah da manzonsa sun ce ba in ba ki gyara mahaifinki ya ce ba in ba ki gyara mijinki ya ce ba darakta zai saki aiki haka ne ko ba haka ba haka ne amma ki ce ba daki ba kwata-kwata ƙarya ne in ba ka share masallaci ba dole ka je sharen kasuwa amma ka ce duka biyu ba da ka yi ba wallahi ƙarya ne wannan ba sunnar Allah bane shi Allah bai taɓa barin wani babu aiki ba haka ne haka ne in ma baka zo wajen tafsiri ba akwai inda zaka ji mun fahimta saboda haka lokacin da aka shar'anta shari'a to an hana mummunan hanya ne sai aka share maka kyakkyawar hanya saboda mummunar hanyar babu alkhairi a cikinta sannan za ta tabar maka da duniyarka da lahirarka ita kuma kyakkyawan hanya za ta gina maka duniyarka da lahirarka jama'a mun fahimta saboda haka abun ji abin alfahari na kowane musulmi shine addininsa idan an ce Allah ya ce to sai ka miƙa wuya idan an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce sai ka miƙa wuya ko maƙiyinka za ka burge shi in kana bin manzon Allah sai dai takaici ya hana shi furtawa ko maƙiyinka sai dai hasadarsa da ƙullinsa ta ɗebe shi amma ya san ka dace da jagoranci ka dace da jagoran da yake jagorantanka Allah ya ce laƙadi an zalna ilaikum kitaban fihi zikirku
ilaikum kitaban فيه ذكركم أفلا تعقلون الله يقول لقد أنزلنا إليكم كتابا حقيقة من سوكر مكد ونلتافي شيني القرآن فيه ذكركم بمعنى فيه شرفكم درجركم كيمركم متنجمكم لو ككركم الله يقول ناقون ساشي أتك اللتافي أفلا تذكرون الله يقول ناقوا أذبا فاستمسك بالذي أوهي إليك إنك على صراط مستقيم
إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأله الله يتي فاستمسك بالذي أوهي إليك كيريكو كم da abin da muka yi wahayinsa zuwa gare ka innaka ala siratin mustaqim lalle kai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana kan hanyar mahanya madaidaiciya sai yace wa innahu la dhikrul laka wa liqaumika ay innahu sharful laka wa liqaumika shine darajarka shine kimarka shine kimar mutanenka shi yasa sayyidina Umar yace da mu ba kowa bane muka zama kowa to Allah ya shar'anta addini ne don ka kai wannan mataki duk abin da aka umurce ka duk abin da aka umurce ka duk abin da aka umurce ka da sunan addini wallahi alkhairi ne gare ka alkhairi ne a duniyarka alkhairi ne a lahirarka saboda haka ka daina tunanin kana da wata mafita a rayuwa wallahi koma bayan komawa zuwa ga koma bayan riko da addini koma bayan riko da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka tsaya a kai ka tsaye da iyalanka a kai ka tsaya a kai ka tsaye da iyalanka a kai ka yi kira a kan wannan hanya duk wanda ya tsaya a wannan turban ya tsira zuwa ga tudun mun tsira ya tsira tsira ta har abada to idan ka kalli rayuwa ba haka ba ka kalli addini ba haka ba to duniya sai ta rude ka yawwa duniya sai ta rude ka duniya sai ta rude ka ita kuma duniya da ka ganta wurare a cikin alkur'ani Allah ke cewa ku yi taka tsantsan kar ta rude ku kar ta rude ku don ta kai wasu ta basu ta kai wasu ta basu fala ta gurrannakum alhayatu dunya wala ya gurrannakum ayyuhan nasu inna wa'ada allahi haqqo fala ta gurrannakum alhayatu dunya wala ya gurrannakum billahi alghurur Allah yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna wa'ada allahi haqqun alqawrin Allah gaskiya tirkashi da a mutu za a tashi za a yi hisabi komai zai faru Allah ya ce wannan maganar gaskiya ce falata gurrannakumul hayatud duniya Allah ce kar ku bari rayuwar duniya ta rude ku wala ya gurrannakum billahi algarur kar ku bar mai rudi ya rude ku ya raba ku da Allah shine shaitan kar ka yadda wani abu wani abu ya raba ka da ubangijinka ita rayuwa kullum ka dinga lissafi me zai je me zai dawo kuma ka dinga lissafi makanka ko hisabi doktor ma'anansa lissafi ai buga lissafi za a yi sallolinka nawa a buga na filfilinka nawa a buga azuminka nawa a buga ka yi sadaka a buga karatun ƙur'aninka a buga sadakanka duk komai a buga a cire lissafi a baka ba za a ma coge ba ashar nawa kai a buga zaluntar mutane nawa kai a buga sau nawa kai zina a buga komi a buga a fidda lissafi amin saboda haka dan lissafi ne sai na umar ce ku dinga yin lissafin magan ku kafin a zo a muku in wani bai san naka ba kai ka san kayan ka yace hasibu anfusakum ku dinga ma kanku hisabi اقرا كتابك كفى بنفسك بنفسك اليوم عليك حسيبا Allah zai ce kai ma ba ka iya buga hisabin nan wa kanka na farko dai duk abin da ake rubuta an rubuta komi gashi nan a rubuce Allah zai ce duba littafin kai ma za ka iya buga lissafi ka gaya mana me matsayinka ba wani abu bane da za a yi rufa rufa a ciki abu da za a yi abinda baka yi ba ba za a sa a ce kayi ba in kayi kai ma ka san kayi za a sa kuma gaban da kai laifin da shi shi ma ya ce kunyi a fili ne abin sura ka tashi ka yi aiki makanka ka tashi ka yi aiki makanka shi yasa wurare da yawa sai ka tsanar cewa wa man ya ta'adda hududan lahi faqad zalama nafsahu Allah sai ce fa wanda ya taka dokokin Allah ya cuci kansa Allah cewa yake ka cuci kanka ka je ka yi zina Allah ce ka cuci kanka ka zalunci kanka ka saci dukiyar jama'a Allah ce ka zalunci kanka ka yi karya Allah ce wa kanka wa kan duk abin da kaga muke yin nan wallahi kowa wa kansa yake kowa wallahi wa kansa yake kowa ma kansa yake yi wa kar ka dauka wani yana yi wa kowa wa kansa yake yi kowa wa kansa yake in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a kowa wa kansa yake kaga mutum yayi sammako ya je ya samu sahun gaba ya zauna wallahi wa kansa wanda kuma shi kullun dale yake yi wa kansa haka ne wanda ma baya zuwa jam'in wa kansa wani katin sallah wannan a masallaci baya zuwa a gida yake sallah ya kira yaransa ya ce su yi to ina ma da su yaran ka bar su suje tun da kai ka lalace haka ne wannan shine shine abu mai kyau ka san dai Allah ba zai ce a gina masallaci don irin ka ba to masallatan da ake gina mai amfanin su in dai a gida zaka dinga sallah mai amfanin gina masallaci kai yanzu hankalinka ya kamata ya baka ka gano sirrin gina masallaci Allah ya yi umarni a gina masallaci manzala sallallahu ya yi umarni a gina masallaci ya gina masallaci kai kana sallah a gida to me amfanin masallacin kaga kai in bara ka je ba ka ce musu ku je sai kun dawo to shi bai je masallacin ba kuma yaran haka zai hada su waye musu liman ina liman ana eh to duk wanda kaga yana irin waɗannan abubuwa malam kan sai ke ba wa kansa yake yi wa wa kansa yake yi wa karka yadda wannan rayuwar ta ɗauki ɗumin da wai za ta mantar da kai waɗannan abubuwa karka yadda ka yi addinin ka bisa haske na alkur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata na kwarai karka yadda ka samu kanka cikin masu tarayya ma Allah karka yadda ka samu kanka a cikin yan bidiya duk abinda ake bukata annabi ya zo da shi yayi bayani annabi ya ce hakki ne da Allah ya dora mu kowane annabi yayi bayani ma al'ummarsa duk kankantan abinda zai kai su aljanna kuma ya musu bayanin duk kankantan abinda zai kai su wuta kuma annabi ya yi bayani an cika addini an cika addini tun yana raye saboda haka an wuce wajen bi kawai ake yi ba wani wadda zai zo ya kawo maka wani abu ya ce maka addini kuma bayi da asali a addini ka kiyaye mafi tsadar abinda Allah ya mallaka maka shine imaninka tauhidinka ka kyautata addininka shine makomarka ka kyautata addininka shine makomarka takaddun da suke hannunka watakila za su maka amfanin shekara 35 ne ko 36 wannan kuma har abada har abada wallahi har abada wannan da muke faɗa shi har abada za ka more shi har abada wallahi har abada ba shekara dubu ba ba shekara miliyan ɗaya ba har abada har abada za ka mori imaninka har abada za ka mori addininka saboda ka shi ya fi cancantan ka rike shi hannu biyu ka yi mai hidima domin morarsa duniya da lahira wadda ya fahimci haka to ya ɗauki hanyar da ta dace liman sha aminkum an yastaƙim Allah ya ce to wadda ya ga dama ya kama hanya tiryan-tiryan إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله يتي إن هذه تذكرة دو أبين دكو تيغني تشين القرآن النان الله يتي وأزيني فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله يتي ود يقداما يكام حنير الله تريان تريان ba shi kenan ba to mu ji tsoron Allah mu fahimci alkhairin da ke cikin addini mu fahimci rahamar da take cikin addini wasa wasa karkai wasa da addininka addininka shine rayuwarka duniyarka da lahirarka duk wani abu wajen addini ribar kafa ne za a amfane shi ne na wani lokaci duk abin da ya rabu da addini shine ake amfanansa har abada Allah ya muku albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik